بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من كدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح في بنظرة تأتي لنا بالذكر الباب الثالث babi na uku wa fihi salasatu fusulin akwai fasallai guda uku a ciki alfasal al-awwal fasali na farko wa huwa al-fasl sabiu shine kuma fasali na bakwai min fusul kitabi daga fasalan littafi babi da na uku ne amma fasalin nan na farko kuma shine fasalai na bakwai a cikin fasalan littafin gaba daya bittahzir cikin tsoratarwa minal inkari daga musu ala ahalul kususiyati abu ta keɓantattu waliyai arifai bayan Allah wanda suke da izini kuma suke da izinin magana wato su faɗi wata magana to ba kowa ne yake da halin ya musu musu ba wannan abun tsoro ne da baki ɗaya sai dai tunda duk wanda suke da izini kuma waliyan ne hakan ba sa faɗan wani abu da ya saba ƙur'ani da hadisi sai dai ba ta inda kai ka sani ba ta inda su Allah ya fahimtar da su amma da za Allah zai fahimtar da kai za ka ga ta inda za ka ga ta inda suka fito da abin suka ciro da abin kuma bare a ce waɗanda suna da tausayin halittan Allah suna faɗar abin iya ƙarfin hankalin kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga magana da mutane iya ƙarfin hankalinsu ba iya ƙarfin hankalinka za ka dinga faɓo wa mutane magana ba to sai dai in abin da izini kuma ya zo don su isar da wani sako ba ta yadda za a isar da wannan sakon sai ta wannan magana to ba ka da halin yi musu inkarin wannan in ba ta san magana ba in ba ta san magana ba to wa man yajuzu lahul inkaru da waye wannan musun ya halatta yayi kuma a ina in dai ba gani ko kuma abin ya taba shari'a karara ba ga shi ya taba qur'ani ya taba hadisi karara to sai ka ko shi kuma sai ka yi man mafita wajen saba'in ka zama fitar baka karɓa ba saboda in dai waliyan ne in dai masu izini ne duk abin da suka faɗa za ka ga yana da mafita yana da mafita to sai dai in wanda ba su da izinin ne ba wace su ko wannan dama an hana wannan in dai suna wannan ma halaka ne za ta same su ba wani abu zai same su ba. To fa a ƙulu, ina cewa wa billahi tawfiqu gamo da katari daga Allah yake. Wa huwa al-hadi Allah shine mai shiryawa bi mannihi da falalarsa ila sawa'i dariqi zuwa hanya madaidaiciya. Wa mimma yajibu yana daga abin da yake wajaba an ya firra anhu mutum ya gudawa wannan abu waya hazaru ya ji tsoron wannan abu man ya shuka ala nafsi amma wanda yake tausayin kansa wanda ko bai damu ko kansa ta halaka ko kansa ta gyaru ba to wannan ya je ya kai a wanda yake jiwa kansa tsoro kuma yake tsoron halaka wa dini yake jiwa addinin sa tsoro alwaqi'atu afkawa takabbaki fi auliya illahi cikin waliyan Allah da muna nasu ko da faɗan bakan magana a gare su bare abin har ya kai zagi har ya kai abu irin da muke ji wa'inda Allah ya halaka suke faɗan maganganu a cikin waliyan Allah. Kuma ko da mutum yana cikin zurin ‘yan ɗariƙun, in ka ji yana sakar baki cikin ‘yan uwan nasa na ɗariƙun, to wannan zai same shi. Yana da gaskiyar wannan Shehu Tijjani Abul Abbas ya ce almajirai na duk ɗan ɗariƙa ma'ana. Mazallatu ƙadamin wajen sansin ƙasa ne. Duk wanda komai girman sa ya ga zai iya sakar baki kan ‘yan ɗariƙa ta fiye iya su za su ko yana cikin ɗariƙa. to kanka ce za ka bi shi shautu jami ya ce inna lana martabata muna da wani matsayi da na hatil ulu da ta kai ƙarshe cikin ɗaukaka ila haddin layi zukaru zuwa iyakar da ba a faɗanta ba wale safiyar da ce a shaitu halar ba ita ce wannan da na yaɗa ta cikin ku ba za ku shiga aljanna za ku yi kaza ba ita ba ce inna min kasiyatu tilkal martabati yana daga keɓantacciyar wannan martaba anna mallam yuhafiza duk wanda bai kiyaye ba alaka ira ashabi na abu ka tunanin yan ɗari ka ya kullu bil halaku halaka ta same shi yanzu mutum zai yi rubin sa aran tunanin me yasa wani yace min kaza ne me yasa wani yayi min kaza me yasa wani ya mun kaza ba kai ka jawo a yi ma din ba me yasa wani ya ce mun kaza ne to duk wanda ya jawo haka yanzu yanzu mutum zai halaka domin almajirin shehu tijjani kullum Allah yana kishin tunaninsa da hankalinsa da komai so ake cikin zafin Allah cikin Allah hakacce urbinsa cikin Allah to da ka jawo maimakon ya tafi yi cikin Allah kai zai dinga me yasa wani yake min yanzu yanzu halaka ba ta wannan wanda ya jawo haka to wanda wannan da to wanda alwaqi'atu afkawa fi awliya illa cikin waliyan Allah wa mu'adatuhu wa mu'adatuhu da gaba da su da gaba da su wal inkaru alaihim da musu a gare su har ya ce kaza to ta ina kaza zai yi har ya ce kaza kaza musu kenan ya isa dai Allah wani yau mai izini mu kaji wal timasu ma'aibihim da binciken aibin su kai dai kullum so kake ka nemo ga wani aibin su ga falalolin su nan ga darajojin su nan ga alherin su nan ya fi rana fitowa amma duk mutane za su kula da wannan sai dai dan wani tuntuɓe nasu shi za ka ga a yau duniya kusan duk haka take za a ga mutum yana aikin alheri ba wanda ya kula da shi ba amma da ya ɗanyi wani tuntuɓe ya kaɗa ya ɗanyi wani abu yanzu yanzu kowa ma ya zama CNN kowa ya zama gidan jazira yanzu yanzu a yi ta yaɗa har ma ba a da wani hira yanzu sai dai hira ai bubbuka mutane Allah ya kiyaye to walti masu da binciken wato ma'aibishin aibobinsu wata tabbu'i da bibiyan shine dai bincike din zallatihim ina suka dan yi tuntuɓe ina suka dan faɗi ta wani waje dan adam bai cika goma ba ake cewa za a samu dan wani abu to binciken wannan duk sai a bar karan nan gaba ɗaya na alheri dan wannan tuntuɓen nasu nan dai na dan din shi ake nema wa nafil kususiyati da kore musu ma wani abu da Allah yake bance su kaji su ne za a ce shi ne za a ce ya zama kaza ina zai zama kaza ƙaryar banza ƙaryar wasu kare ba wanda zai zama babba a wajenka da abu allati manahumullah wa da Allah ya ba su biha hasadan dan bi hasada wa bugudan dan keta da kiyayya dan kiyayya fa inna haza wannan dinnan wannan abu da muka faɗa marta'uhu wannan irin cin naman waliyai ina da irin yi musu wannan abu wato wakimu annoba ce babba sai ta halaka mutum ta halaka duk abin da ya halaka ya mallaka ta halaka iyalinsa da mabiyansa duk gaba da ba shi gare abin da ya tsaya ba da duk wanda ya raɗe shi sai annobar duk ta ta gane su sai ta gane su wa jaza'uhu sakamakon wannan azabun alimun azaba ce mai raɗaɗi azaba ce mai raɗaɗi fa innal jaza domin sakamako ko fihi a cikinsa kama kalu idan mutum yana wannan abin da zai same shi kamar da su waliyan suka ce alhirmanu haramta masa haramta masa dukkan alheri da alheri sai ya bashi wal kusuran da taɗewa wa su'ul katimati da mummunan cikawa da mummunan ƙarshe le muharabatul qahar dan yana yin yaki ne da mai rinjaye dan wannan walin tsaurar raunanan da kake gani ko wannan mutum da kake gani zaka iya bata shi ba shi za ka kalla ba sirrinsa za ka kalla Allah za ka kalla waliyin Allah aka ce Allah ne yake mar yaki yanzu da kudura Allah kake yaki yanzu to ba shi da in ka kalli mutumin sai ga abin mai sauki ne amma an ka kalli mai mutumin in ka kalli an ce waliyin Allah to ka kalli Allah mana da aka raba wannan mutumin tare da shi bare ma yayi ma'arifa shi yanzu ba shi ma zai kare wa kansa zai damu da kansa shi a cikin Allah yake to lalle da ka taɓa wannan Allah zai gashi ka taɓo na haka man adali waliyan faqad azantu bil harbi hadisi sahih mun hadisi sahih to rasul katimati da mummunan cikawa li muharabatil qahari don mutum yayi yaki ne da mai rinjaye allazi huwa shadidul batash mai tsananin riko shine Allah qala sha'arani imam sha'arani yace ma an kara ahadin wani mutum ɗaya bai yi musu ba bai yi musu she'an wani abu ba a kabara bihi ahli kashfi da yan kashafi suka faɗa waliyi mai izini sahihi mai kashafi ba ɗan harbata masu ba dama wannan ba a kula da shi amma waliyi mai izini sahihi mai kashafi sahihi kowa ya san wannan haka ike wannan abu ya san haka ike ya faɗi abu ka zo ka ce za ka yi musu ko za ka yi wannan addini ya jefa kansa ba wanda ya wannan illa hurrimahu sai an haramta mar wannan abin da walin ya faɗa shi kenan har abada ba zai gane wannan abin ba bayan bala'an da za su je walau balagal gayata ba zai gane wannan abin ba kuma ko ya kai matuƙa suluki cikin ibada ko komai ibadarsa komai karatunsa komai iliminsa ba zai gane ba saboda ya taɓo inda ba a taɓo hukubatar lahu Allah zai ma wannan ne dan hukuba gare shi dan Allah zai ma wannan ne hukuba to ka gani haka ake yanzu mutane duk gashi nan sun kama hanyar halaka abubuwa bari ma mu na gidanmu wanda shi muka san kowa ya san ko mahaukaci ya san Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an ya san wani ya san shine ma shugaban waɗannan da ake faɗa a mutum bai kama uwar kowa ba amma yana ƙashin wani abu da aka faɗa ko yana inkarin wani abu da ake yana ganin ai ibada su za ta kai shi in ma kai a bar ma wa'annan abubuwa a dai tsaya wa ibadan nan da aka gada ba wani abin da za mutum zai gane hukuba gare shi hukubatan lahu dan hukuba gare shi to sha'arani ya faɗi wannan wani ƙala ya ciro an shaiki shi sha'arani ya ciro daga shehinsa sayyidi Muhammad al-Magharibi sayyidi Muhammad al-Magharibi annahu qala shi al-Magharibi ya ce idza arada Allah in Allah yana nufin an ya suluba imanin abdihi ya kwace imanin bawansa ya tuɓe imanin bawansa yanda ka ga wayan nan za ka iya cika ta da abubuwa amma ka yi deletion ɗinsa abu ne mai sauki ko a formatin ɗinsa mutum ya taɓa wali duk abin da ya ke mallaka na imani yanzu a shafe mace ya fi sauki ya fi sauki to in Allah ya so wa mutum wannan abdi indal mauti wajen mutuwa sallatahu ala wali sai Allah ya tsora shi kan wani wali ya dinga sakar baki kan wani wali min auliya'i daga waliyansa fa yi uzi sai ya cuci wannan wali ya zage shi ko ya kaskanta shi ko ya taimaka shari ko ya taimaka to wannan yana da haɗari dan haka ma ka kyala kowa dan kakkaje ka taɓa mutum baka san waliyin Allah bane kuma ya zama waliyin Allah din kuma hakan ce za ka samu kuma kana takama kai ma wajen ne sai aka kai ma ka kanku to dare wanda ma ka san dan uwanka ne mai zikiri ne arifi ne dan uwanka da dukkan girman sa to kaga hadari ya samu to sai ya cuce shi ultu shehu ibrahim ya ce sai na ce wa hadha allazi zakara wannan abu da shehu magaribi ya faɗa cewa tuɓe imani wajen mutuwa wajen mutuwa ɗin nan su'ul kati mata mummunan cikawa ɗin nan kuwa su'ul kati shi ne mummunan cikawa bi aini bayan kai yaƙi da wali talaucewa ba kai ba kamar yadda mu muke gani cewa duk wanda ya taɓa shehu a ce ko ya talauce oh duk ba wannan ban wannan wani abu ne da Allah ya dan nuna a sarri kuma dan ya dan abu oh wani ma yayin da ya fara faɗa da waliyin sannan ma zai fi kuɗi sannan ma zai fi ya'ya sannan zai duk ba nan bane akwai inda za a taɓa shi, shi Allah yana ganin nan yaman makirci imaninsa za a taɓa. Inda ake ganewa, idansa ya ƙeƙashe zai jin kunya kowa, zuciyarsa ta ƙeƙashe, zuciyarsa ta ƙeƙashe zai jin kunya kowa, idansa ya ƙeƙashe zai jin kunya zai kuka cikin Allah bai abu, to wannan an sa an yi masu Sun zuciya ta ƙeƙashe sai baki ya faɗa abin da kayan an haɗa ka da kuɗi, ka faɗi wannan abin ba ka iya hana. shi ba mai sauki ne a wajen sa ya faɗa ma ya gama to wannan an san akwai inda ya gangara zai tafi to shine amma ba ya zama ba shi da kuɗi ba a a kila ma sannan zai fi kuɗi kila ma sannan zai fi jama'a kila ma sannan zai dan Allah ya kawo yanzu kafirai su suka fi kowa kuɗi su suka fi kowa jama'a su suka fi kowa ƙarfi da komai su kuma suka fi kowa yaƙi da Allah Allah baya son su amma Allah ya yi haka ne dan ya dan ya kama su shi ne wannan shi ne ainihin mummuna cikawa bi'aini faɗar ƙara al-gazali imam al-gazali ya faɗa fil ihya a cikin littafin sa ihya ulumuddin fa in kulta idan kace inna aksara haula'i mafi yawan wayannan mutane waliye ma'ana yarji'u khawfuhum tsoron su yana koma ila su il katimati duk wani da zaka yana tsoron cin mummunar cikawa wa salbi ba'da al-aqa'i kaka ji a kwace ma bayan an baka bayan an baka imani da ma'arifa da kai ne kusa da halara ka iya magana cikin halara ɗaya a ji ka kayi an yi baran-baran da kai kayi nesa ba ka iya faɗa waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa an ƙwace to me yasa wanda su wannan ne tsoron su ba wai ko su talauci ko su a su dai wannan ne tsoron su in in ka ce haka su kawfin ila su ilkatimati fa ma ma'ana su ilkat to me ma'anar mummunan cikawa fa alam ka ice kai sani anna su alkatimati mummunan cikawa ala rutubataini matsayi biyu ce ihdahuma matsayi na farko a azau min al-akhari shi yafi girma daga na ɗaya fa amma rutubatul azimatu amma matsayin na mafi girma na mummunan cikawa alfa'ilatu mafi ban tsoro an ya galiba alal qalbi ya rinjaya akan zuciya inda mauti inda sakaratul maut sai da magagin mutuwa ya sauko wa dan adam gashi yanzu ya mutu mala'ikan mutuwan ya zo lokacin da ma'arifa take zuwa lokacin da haduwa da Allah yake zuwa lokacin da komai na alheri yake za a sakaratul maut bil haqq lokacin da magagin mutuwan zai zo da haƙƙo sakaratul maut wa zuhuru ahwalihi da bayyanar halayen mutuwa shikenan sai daga Allah kuma dama an yi faɗa da mutum sai a je ko mai in ma shakku in ma kokonto ni ko abin da na sani gaskiya ne ai ya za a ce kaza shi kenan sai kokonto ya zo masa ko in mal juhudu ko ka musu ma ce kai a'udhu billahi ni ba ruwana da kaza ba ba haka ba ne ko kuwa ko kuwa musu ma fasrata fatu qubadu ruhu sai a karɓi ran nasu ala hali galabatul juhudi a bisa halin rinjayen musu au shakki ko kokonto shi kenan yanzu shi sai ya tafi da kokonto ko ya tafi da abu sai ya tafi da kokonto fa ya kunu ma galaba alal qalbi sai zama abin da ya rinjaya akan zuciya min uqdatul juhudi na daga kullin nan na na musu hijaban sai zama hijabi ne baina hu tsakanin sa wa baina Allah tabaraka wa abadan sai haɗu da Allah shi kenan an sigarce shi da Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika wannan yaqtadul bu'du shi zai jawo masa nisanta a da'imu da wamamme wal azabul mukalladu azaba wato madawwamiya ko kaga mutum yana wasa da failan nan yana wasa da lamarin shehu yana wasa da faila kai ya burge ka za ka ga in yayi magana za ka ji shakka a cikin magana ka yanzu manya ne mutum ne kana ganin ka kafin malami ko waye amma kai Lukaku da yana wasa da lamarin Thailand da ya yi nesa da amma alba in zai faɗi da tawaye kaje yana cewa ka ai hududi ka a ce Allah ya sauka ko ka ai ittihadi kaga san ya yi nesa da abu ina muka ga ina wanda ya sauka ko ya sauka wani waje ko ya kaza kaza na ban san hududi ko ka ina zan ce ittihadi wannan ya haɗu da wannan kai kaga to kuma ya ga dai abubuwa da shi yana tsoro yana shakka yana abu saboda yana amma in yaƙini fa iza mal yaƙini la zama qalban janaba tu shukuk wal afham idan yaƙini ya labanci zuciya kana halartar wajen bayin Allah wanda da ka gan su sa ma yaƙini shakka ma ba ta taso ma su ta ina ta taso ta ina ba ta taso shekana ya ce wa iza mal yaƙini la zama qalban sai yaƙini ya labanci zuciya janaba tu shukuk sai shakka wal awhamu da kwanto da waye sai su baka duniya da lahira to haka ake so ka zama sabo kul kul kul kul har zamanin mutu da haka ake so duk wani abubuwa na kaila in ana yi mutum ya dinga halarta duk wani abubuwa na bayan Allah ka zama kana tare da yan uwa saboda in ba haka ba ƙarshen rayuwar mutum ma haye musu abin da ka sani ma'arifa haske ne yana yana karuwa yana raguwa in kana sabunta shi kana jin zikiri kana jin abubuwa na Allah kana jin abubuwa sai ya dinga sabuntuwa kowace za a ganka sabo sabo amma in kana baya baya kana baya baya ba ka so ka bi kana ɗaukan waɗansu ibadodin su ne abin da ake nema ba wancan ba ai son sakaci ne kaza kaza kaza kana nesa kana nesa kana duhu kana duhu sai aya ta ce ma tallahi innaka lafi balalikal qadim wallahi ka koma katan nan na kama dawwami diga nan ka koma hijabi yanzu sai mutum ya koma hijabi ya sani da Allah ya kiyaye ni sai ga bai mutu ba ma amma yana shakka Allah ya kiyaye ni wai mai mutu ba mahaifa yana shakkan abu to bare kuma mutuwar ta zo to shikenan sai zama mahajubiya ga Allah wa zalika yaktadul bu'd ta'imu wannan sai zama wato zai hukunta mai santa madawwami wal azabul mukallaf azaba da wamamiya wa saniyatu nabiyun bai kai wannan ba amma shi ma sharri ne wa hiya duna ha bai kai wannan ba an ya galiba alal qalbi ya rinjaya a bisa zuciya inda almautu wajen mutuwa hubbu amrin san wani abu min umurin duniya daga lamarin duniya wa shahawatu da wata sha'awa min shahawata daga shahawoyinta ko in mutum zai mutum wani kudin sa ya zo shi zai rike zuciyarsa gaba ɗaya shi zai kai kudi na na waje kaza kudi na na waje kaza ko ko gidana na waje kaza ko ka gidana na waje kaza ko ko wani na waje kaza kaza hmm in sha wata sai ta masalu zalika fi qalbi sai wannan ya zo ya rufe zuciyansa wai ta gari ya duniyar da shi hatta la yaqalu li qalbi habba zai ragu ba a cikin zuciya fi tilkal halata a wannan lokaci muttasau wani dan waje da gairi shi ga wani dukiyar nan ta ko abin nan yadda tukul kabdu sai karɓar ran nan ya haɗu ruji ransa fi tilkar halata a cikin wannan hali fa ya kuna istigira qalbi sai dilmiyan zuciyarsa ya zamanto bihi a cikinsa muna kasan abin kifarwa ne ra'afi ila duniya ne ko ya zama abin ɗaga kansa zuwa ga Allah sai ya zama duniya ya karɓa wa sarifa abin kautarwa ne wajen fuskansa ila zuwa duniya kaga shi kuma wannan ya rasu dai cikin hijabi da har yau da hijab wancan hijabin kafirci masu bara wannan kuma hijabin shi ya yi nesa ga Allah so ake Allah ya mana haka ya zamanto ka tafi cikin zafin Allah ko cikin sifan Allah ko cikin sunan Allah to wannan mutuwa kan gari ake cikin Allah cikin Allah tabaraka wa ta'ala amma ya zama ka tafi cikin wani abu na duniya ko kuma kana musu wayannan abubuwa ko kuma kana musu wa'annan abubuwa da duk shi ne zai dawo to ka gani wa mahamman sarrafa alwajhu duk yanda fuska ta kauce anillahi ga Allah hasal hijab hijabi ya samu wa mahamman hasal alhijab duk yanda hijabi ya samu nazal al'azab azaba ta sauka iznarul lahi domin wuta Allah din na almuqaddatu abar rurawa la ta akuzu ba ta ci illal mahjubina sai mahjubi ita wuta Allah mahjubi take a duk wanda ya tafi wajen Allah ba shi da izabi wutar jahannama ba ta da izabi dama duk wanda za a jefa a wutan dan ta dan kone wannan hijabin nasa iya yawan hijabin mutum iya yawan dadewar da zai a cikin aljanna a cikin wuta to har in wutar ta kone hijabin nasa gaba ɗaya iya yanda Allah ya kaddara masa a haƙaban a haƙaban din kuma fa ba ul jabbaru qadam shikenan kuma jabbaru shi ne sai ha diga digin sa a ciki shikenan kuma yanzu sai kuma tajalli ya bayyana to in ba ka da shi da kaga ita wutar jahannama ta kafirai da abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullama na biyar juluduhum fatannahu juludan ghaira in ta kone fata ta kone mutum turmus sai a mai da shi sabu sai a mai da shi amma ita ko wutan mahajibai wutar wanda ita ko zuciya su Allah ki takkali wa alal afida zuciya su za ta ci zuciya su za ta ci dan abin da ya zama hijabi ya zama wuta wa yu'ayyidu hadha al-kalama yana ƙarfafa wannan magana an ji shehu ƙaulu ta'ala faɗin Allah kalla bari innahum an rabbi yawma idhil la mahaji wallahi su mahajibai ne da barin kanin ubangiji thumma innahum la salidun sai sun kone da wuta kuwa za ka zo min mahajibi ba ka gani da Allah ya ce wuta kenan amma an dai ga ma'arifa shi kenan mutum to shi kenan wuta kuma ta ci kanta ba ta da inda za ta ci وقال في الطرائف والتلائب يا فدا cikin littafi a tara'if wa tala'ib wa qad jarrabna yace mun mun gwada mun gwada haka abin yake falam najid faqihan ba mu samu wani malamin fiqh ba wanda yake cewa shi malami ne amma bai san lamarin Allah ba ko ma malamin hadisi ne yau sunan sa hadisi shi bai san lamarin ma'arifa ba bai san abu ba bai san lamarin wala shi dai kawai ya iya fassara baki ya iya abu malami ne bai to ba mu taɓa ganin faƙihi ba yinkiru ala sufiyat yana inkari ga sufaye yana inkari ga sufaye illa wa ya halikuhu Allah sai Allah ya halaka shi wa yakunu aqibatu wa qimatu sai karshen sa ya zama to halaka ne no ba sai kowa ji to sai wannan an jarraba an gani din ne so ma ko akan sa ya fara ya gani ko faqihin ne ko wane ne sai Allah sai Allah ya halaka shi wa qala ya fada fila da'itul minani a cikin littafi da ɗa'ifin minani wannan kalamu sayyidi ali al-kawasi yana daga maganganun shehu ali al-kawasi radiyallahu anhu Allah ya daga ali al-kawasi yake cewa haka ma annahu kamar yanda magana take yajibu al-imanu imani ya wajaba lil anbiya ga annaba kullihim dukkan su wa tasdiqihim da gaggata su wa mahabbatihim da san annaba duka kazalika al-awliya haka waliyai duk gaba daya ya wajaba imani da su da san su da gaggata su da in kaki wannan annabi to kaki annabawan duka in kaki wannan wali na kaki waliyan duka duk da baki da ya hana kana da shau ibrahim raya yana rabbi inni sadaqtu kulla wali ra'iyan haqqahu bi ayn sirani ghayra annabin salim huwa shayki wa muradi wa umdati wa sahani ga da yanda ya faɗa Allah na yarda da duk wani kuma na gaggata su kuma na girmama su sai dai ni dan salim shine shehi na sau su jani abul abbas shine shehi ne kana da shehi ba a hana ba wannan amma kuma ka girmama dukkan wali haka bai hana kana da a cikin almajiran shehu din ba ma bai hana kana da muqaddamin ka ba kana da wasilanka to ka girmama shawarar duk gaba daya haka ce za ka rike wasilanka ka taɓa saura duk gaba ɗaya ka halaka shi ma ba zai amfane ka ba kai ba kai ba to kuma wannan yau shine abin da ake ta koya wa muridai yau in mutum ya ga muridinsa gashi yana girma shi to ya halaka uban kowa ko ya taɓa kowane abu ta zai je ya taɓa wanda kai kanka ya fi ƙarfin ka a halaran Allah ba an ce shi da Abdulkadir Jilani radiyallahu anhu ya zo taro ba da da muridansa an gayyace shi taro to shi sai zo da wuri da muridansa yar inuwa da take wajen taron yar gindin bishiyar da aka yi shimfiɗin sai ya zama ya zauna shi da muridansa da kuma aka cike inuwoyi da sai ga wani wali nan shi ma ya zo da nasa murida da shi kuma inuwa ta cike da yake wali ne bawan Allah inda zama inda waje ya ƙare sai ya zauna a nan cikin rana ya zama to sai wani muridi shi wai zai girmama shehin ke to Allah ga wancan waliyin yana zaune cikin inuwa amma ni shehi na yana cikin rana sai bishiya taso daga inda yake su zo yaushe shehi na inuwa sai inuwa ta karkace daga kan shi da abdulkadir jilani sai ta zai wa shehin sa inuwa shi kenan shi ko shi da abdulkadir sai ya ruso shehin nasa daga kudubaniya da walita da ma'arifa ya ruso har ya zai shige musulunci da shi sai suka ido da annabi sai suka ido da annabi sai ya ji kunya ya sake shi a musulunci ta so yake fitar da shi daga musulunci ma gaba daya sai shehin yake da muridin ai halan kai nan ka halaka ni ka je ka tabo inda ni kai na ban kai wajen ba gashi ka ga ya rushe ni gaba daya yanzu kuma ya a sake tafiya sai yanzu za a sake kuma ma'arifa a sake abubuwa kamar ka je ta wani ne da yake cewa da sayar na ala a yaƙe ku a shiga wuta a yi muku yaƙi a shiga wuta dan ya yanko kan sayar na zubairu yana munna zai zo yace da sayar na alka kan sayar na zubairu sayar na alka ce annabi ya ce bashir qatilu zubairu bin nari wanda ya kasa zubairu bishara da wuta ina ma bishara da wuta kace subhanallah a yaƙe ku a shiga wuta a taya ku yaƙi ma a shiga wuta to haka ne wani ya kankace za ka taya su yaƙi ya ka shiga wuta yanzu yanzu dan baka san rigima ta su akan me suke ba kila shi wannan yana yin rigima ne amma ya san wancan ma ya fi shi gaskiya ku dai wa ka zo kai ne dan sarkin banga ko me ake cewa yanzu sarkin yaƙi kowane wali ya ka jana sarki wallahi duk wanda ya zama sarkin yaƙin wani wali zai cuta dan zai je ya taɓo wani walin da ya fi ƙarfin wanda yake wa sarkin yaƙin kuma kowa ya ji daga yau duk wanda zai ce shi sarkin yaƙin wani wali ne ya dinga taɓo wallahi ya halakta wannan ba zai iya cetonsa ba ba zai iya cetonsa ba duk ga baki ɗaya to wannan shi ne gaskiya sarki da zaka ka taɓo waliyai sai da ka taɓo wanda ya fi ƙarfin shehin na kan ma duk a rusa ku ga baki ɗaya annoba ce dama ga baki ɗaya Allah ya kiyaye mu to kan me haka mu zama bayin Allah wanda ya cuce ka in ka iya ramawa iya in zaka in kana da agogon da zaka iya ramawa ba zaka iya tsallake nasa ba in aqabtu fa aqibu bi misli ma utumtu bi da irin yadda aka yi in ka rama in ka huce kuma yanzu Allah zai kama amma man afawa aslaha wanda ya rangon da ya fi ajrubu ala Allah wannan shine walita yanzu ne Allah zai daga darajar amma ba a yi sarkin yaƙi sarkin wane ne ba cikin mu yan faila waliyai kuma sarki ya iya ga wani walin yake yaki ko wani abu ba to halaka ta zo ta mi haka wannan duk wanda ya ce zai haka wallahi ya bi hanyar halaka wallahi ba zai kai ba kuma ba wanda ya sai tsare inda daga shehu yanzu wannan kasu bai ba su ne shehu yake faɗa shehu duk ba su da wayannan radiyallahu ta'ala an to ra'if wannan halaka ne kwarai da gaske to dukka yadda da waliyi mahabbatin kalalikal awliya wa man itaqada al-awliya wanda ya yadda da waliyai wa man itaqada al-awliya wanda ya kudurce girman waliyai kullahum dukkan su illa wahidan sai guda ɗaya ce ba kowa bane shi makiyin Allah ne bi gairu uzurin ba tare da wani uzuri shar'iyyin na shari'a ba ba gani ya taka shari'a ba ba gani ya ta da ya ga a ci fahimta sakamakon ya taka shari'a ma sai yana da hanya wajen saba'in ya kafe min mafita yana da hanya wajen sau in ya kasa farka to nan zai ce wannan a ba tare da uzurin shar'i ba faƙar kazzabal jami'a ya ƙaryata duka wa baraza Allah bil muharaba yayi fito na fito da Allah da yaki wa man radda da'awata waliyu wanda ya riski da'awar wani wali ka zo zamanin dausin zamani wanda Allah ya ma izini yanzu ya kira ya kira ya kira kamar yanzu wanda yake zamanin nan na kiran shehu shi da kansa yana cewa a kaɗa a man fi zamani ya a fili duk wanda ya zo zamani na yake ba na ba ne yake bin abu na yayi kure ya yi kure to wanda ya juyar da wannan kira na gausu zamani a ƙarar da da'awata nabi ya juyar da kiran annabi dan shi wannan gausu zamanin ba wani sabo ya kawo ba jaddada na annabi yake sallallahu alaihi wa sallam jaddada na annabi yake ai muna da na annabi a tare kai ina kake da wannan annabi a tare ina kai ka je karbo da wannan annabi shi ko yana tare da annabi yanzu shehu radiyallahu anhu yana cewa ina da limamai guda biyu limamin ya kai kitabu wa sunna qur'ani da hadisin manzon Allah yau ban san wanda ya fi ni ba kan kasa Allah da duniya a haddata suke a zuciyarsa har Muhammad al-Hafiz nan yana ce masa hujja radiyallahu ta'ala anhu yake kuma shehu tijani yana shine limami na nabi bai taɓa rabuwa da ni a inda nake ba ita ina barna ta zo ta wajen wayannan yoyi wada sai kana tauki da wakala sai dai abin da da kuma ka bar magana wannan hujja na zamaninta wadda Allah ya ka tabbatar ba san rai ya faɗi wannan ba kuma ka tabbatar ba a soran gidansa ya faɗi wannan ba kaje kana ta kwaso maganganun wa'ansu da suka shige ko ko wa'ansu hujjoji da suka shiga ya ga wannan rashin sanin abin da Allah ya ba mutum rashin abin da to kai Allah ya hore ma wannan to kai ka rike kakan nabi wa qala sha'arani imam sha'arani yace rahimahullah Allah ya jika sha'arani wa qa'a ibn al-lubani shehi ibn al-lubani ya abka fi haƙi sayyidi ahmad al-badawi yayi wa sayyidi ahmad al-badawi inkari bayan sayyidi ahmad al-badawi ya rasu da yawa kabarin sai na na anisar shi ahmad al-badawi babban kudi ne wasu libal qur'ani azimu ta ko gangaren ne na qur'ani sai ga ko fatiha zai iya kawo aka tuɓe ma qur'anin gaba ɗaya wal ilmu gashi malami ne na yan kansa duk aka kwaci wal imani gashi wali ne sai aka kwace imanin gaba ɗaya komai aka aka bashi tsirara falan ya zalla ta gisu bil auliya to da yake wali ne ya san o to taɓo walin nan da ne abu kaza ya same sai ya dinga bin waliyai wanda ya san za su iya kwato shi wajen Allah ya dinga neman kamun kafa da su hatta dulla har aka shiryar da shi ala sayyidi yaqutul arshi abu sa wani wali da ake cewa yaqutul arshi aka ce shi kadai ne zai iya wa Ahmad al-Badawi takakkiya da zai ya nemo ma gafara wajen shi kadai ne in ba shi ba wanda zai iya ma haka fama ga ila qadr sai to yake ne yazo din yaqutul arshi ya ga masa yaqutul arshi shi tashi mu ya za a yi ya kwace ma kudin goranka da shi zaka tsira wajen Allah imanin sai da dace tashi mu je wajen shehi shi kenan kuma za ila kabar sayyidi ahmad al suka zo kabarin ahmad al-badawi wa kallamahu wa ajabahu ya kutul arshi yau ahmad al-badawi magana a kabarin sa kowa ya ji an samu a cikin kabarin sa wa qala lahu shi ya kutul arshi yace da ahmad al-badawi anta abul fityani ya kai uban yara rudda ala hadha al-miskin ra'as mali ya Allah kama yawa da miskinin nan kan dukiyarsa ka san imani shine kan dukiya in ka kwace mai imanin sa ya halaka don Allah da annabi kamar yan masa da kan imaninsa. Fatsala sai Ahmad al-Badaw ya ce, bi sharɗin tauba, bi sharaɗin ya tuba. Ai, ka san dai abin da ya Ka taba, ita kai, ita wuri, tuba. Ka taba sai ya tuba. Warar da alaihi ra'asa mali ya maimar da kan dukiyansa shine imani. Sun maƙala sai ya ce, wa aka bara ni shehu na shanawi. Shehun mu shanawi ya bani labari. Anna shaksan wani mutum shi ma an kara hudura maulidi sayyidi Ahmad al-Badawi. ya yi inkarin maulidin Ahmad al-Badawi ka san ranar maulidin Ahmad al-Badawi ni sara kuku kace ba ruwa gaba daya har gobe ana yi duk shekara inda ga muna maulidin shehu din nan Nigeria duka Nigeria to mu nan Nigeria har har sai dai maulidin Annabi ne ake ba da su amma Misra maulidin Annabi haka ne amma kuma maulidin Ahmad al-Badawi shi ma haka ne kaface gaba daya take kudubi ne babba gaba daya to shi ma wani malami shi kenan sai inkarin maulidi sai kuma har maulidi ma kaza kaza kaza kaza kamar yadda jaridar din yan inkari wasu duba imani shi da nake an kwace mai imanin sa gaba da sai ya ji ba shi da imani irin na da alam takun sha'aratun minhu ba wata gashi guda ɗaya a jikinsa ta hindu ilal islam da take kwaɗayin musulunci ya ji ma shi kirista yake kaɗan sarki yake so kawai kafirci yake so kawai fasta za ta bi sai ya bi ahmada inda nan shi ya iya ma ya zo kabarin shi ahmadu badawi ya yi nemi ya yafe masa faƙala sai ya magana da shi da kabarin nasa yace bi sharti Allah ta'u da sharaɗin ba za ka ƙara wannan ba faƙala na an yace ba zan koma ba faradda alaihi sauba imani sai ya mayar da tufa imaninsa sun maƙala sannan Ahmadu Badawi ya ce masa ma za ta yi me kake min inkari me inkarin ka a maulidi na me aka yi na inkari Ƙala sai ce shehu ikhtilatar rijali bin na ga mata da maza ana takutuwa shari'a ni kuma amfani da mata da maza faƙalar sai bi ahmad sai sai bi ahmad bada ya ce masa zalika waqi'un fi tawati tafi maka mana ka je ka aba ga ana kewaya ta da mata da maza da an takuda sai ni ka raina waccan ɗakin Allah ne shi ku ɗan adam wali Allah shine gangariyan ɗakin Allah shine gangariyan ɗakin Allah don dai za wancan ɗakin Allah ana yin haka sai wannan ɗakin Allah ne za ka zo ka shi ka raina wato da yake mutum ne ɗan uwanka wanda shi ne kuma insani kani faƙala sai bi ahmadu sai sai bi ahmadu zalika waqi'un fi tawafi wannan yana afkuwa cikin tawafi walan yamna aminu ahadin ba wani wanda yake hana ba wani wanda zai ce ga wajen tawafin mata ai saudiya tana ta kokarin ta haka amma yana ta iya in aka ce ma ranar ana kusan gobe ko jiba a fita a fita mina in wata sujada ta kama a duwawun wata matar za ka. To, in dai ba kuma mahajiri ne mutum kai kana fadan Allah kana gaban Allah. Suna nan yan ba na kawo mutum ya ban bokare na da ka zo kusa da masu haram haram haram. Duk suke jawo wannan faduwa da mutuwa. Shi bai san haramcin Allah bai san haramcin Ka'aba din da kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shugaban arifai ne an tambaye shi shi dai namiji idan zai yi idan zai yi harama da hajji duk sai ya cire ma ka kaga da wai sutura ne ma da cewa in zaka harama da hajji ka sa alkabba ka sa rawani ka sa ka a'a zani da mayafi kawai zaka daura ko ɗan ciki ba zaka sa ba in kai wasa ma yau ga maza ma duk zani yana kwanta ba ma iya daura zani ba to zani da mayafi kawai zaka daura aka ce to mace fa ita ita kuma kar ta sa safa a ƙasa kar ta kuma rufe fuskanta kar ta yi niqabi kar ta abu ta fito da fuskar ta wannan tajarruji ake so ma ba wai ba wai ma ba wai ma ai wani abu ba to ka ka gani da yake gashi nan aka aba duk kana ga amma baka je ba in baka abu ba lalle na mu wa qala al yadali shehu yadali yace na kilan an ibn hajar ya karbo daga ibn hajar wa fi ma ala ibn hajar yace cikin abinda makoma ta koma ilai zuwa gare shi amrun nasar lamarin mutanen nan guda uku a salatatu guda uku allazina zarul gausa wanda suka ziyarci shehi gausi akbar zajirin wannan ya isa mafi tsawa babba wa ablaga raji'in mafi mai hanawa babba anil intiqadi cikin wato musu ga waliyai alal auliyai wannan faru salatati suka mutane uku nan su ne imamu tariqa shugaban tariqa qadiriyya sai ya ji abdul qadir jilani radiyallahu anhu وهو يومئذ شاب yana saurayi a ranar wa bin siqa da malam dan siqa wa imam shafi'i da limamin shafi'awa gaba ɗaya a zamanin sa abu sa'id abdullah bin asrun wa qissatuhu qissatu mashhuratun mashhuriya ce la nu'ilu biha ba za mu tsawai ta cikin littafin nan ba to su ko qissatu wa'annan mutane uku Sir Abdul Qadir Jilani yana saurayi sai dai malami ne shi amma shine saurayi a cikin su sai Ibn Siqa shine ma duk shugaban su ma a malama da ibn asurun shi kuma duk a cikin shafi'awa ba kamar sa to su a zamanin su akwai wani shehi ana cewa shehul gausi shi sai shekara shekara yake bayyana za ka iya zuwa zawiyansa in Allah ya yi zai bayyana a ganshi amma in Allah bai yi ba sai dai ka zo ka ajiye hadiyanka ka yi addu'an ka dai ka san yana jin ka yana ganin ka amma ba zai bayyana ba haka ake to da daga kasashe ake zuwa ko Allah zai sa ka zo ka halarci bayyana shikenan to shekarar da kila akwai wani lokaci da yake yake bayyana da abu da shi kenan da shi da abdul qadir da shi ibn istiqa da ibn asurunu sai suka hada kai za su je ziyara za su je ziyara shi kenan suka ta sai ibn istiqa sai yace to ni ni fa mutumin nan fa ni ina ganin fa da Allah duk fada ake ni in naje in ya bayyana ma zan ma tambayar da ba zai iya bada amsa ba ka gani wa ai wani kenan sai ibn asirun ya ce to ni da irin wannan mutane dai zan mai tambaya zan jira an gani ina iya ban amsa to ina iya ban amsa ba to kai ne wani ai bai kan faɗi wani abu ba ko to amma ya taɓa haƙƙin wani shi wani ba haka ake zama ba abu da abu ya ce ni ko zan ziyarci na bawan Allah ba da wani abu da zan tambaye zan ziyarce shi don zatin Allah na neman zatin Allah kawai in na gan shi ma shi kenan ban gan shi ma ni dai zan ziyarce shi don zatin Allah shi kenan suka je aka zazzauna inda da ake zan sai shi ya bayyana cikin fushi shi kai ibnu suda kai ne kace za ka zo ka tambaye ni abin da ba zan iya ba ka amsa ba tambayar ba ga tana a cikin zuciyarka ita ce kaza ba kuma ansar ta ba ita ce kaza kaza kaza kaza kaza na ga wuta kafirci tana ce a zuciyanka ki kai ibnu asrun kai kuma kai ne kace za ka zo ka tambaye ni in na iya ba ka amsa ko in ban iya ba ka amsa ba shikenan tambayar ba ga tana a zuciyanka ita ce kaza ita ce kaza ansar ta ita ce kaza kai ko na ga duniya ta halaka duniya ta duniya da ta gani shikenan ce da sida taho yaro taso ce da sida abdul taso yaro zo sai da ya zaunar da sida abdul qadir a kusa da shi yace kamar na ganka kai kuma gashi ka ce kafarka ta hau kan duk waliyan zamanin ka kai ba gashi na ganka ka ce kafarka duk ta hau kan waliyan zamanin ka shikenan sai ya koma bacewa radiyallahu anhu shikenan sai ya bace haka ku aka shikenan ibn siqa ya dawo ga wannan waliya ce wuta kafa shiga tana ce a zuciyarsa sai ilimi ne yake ci gaba duk in yayi muƙabala da malamai ya kada ba a iya da shi ya dinga kada malamai wajen muƙabala sai da ya zama ƙasar gaba ɗaya shine shugaban malamanta shi ne wuta kafircin nan sai ya dinga kada malamai wajen muƙabala ƙasar gaba ɗaya shine babban malami har sarki yana da sarki kalifan wannan lokaci daga daza yana so ya aiken ya aike wajen sarkin rum sarkin italiya ya san italiya malamai ne a halli kitabu ga suna aka ce ai ba malamin da za ka iya aika musu sai dai ibnu suda shi kenan sai sai shine ra'ayin ya je sarkin ya haɗa man malaman nasara gaba ɗaya aka yi muƙabala ji ya kada su ya kada malaman nasara ko ta ko ta hunkanan ya ta tsara ya aka samar malaman nasara ji ya kada su shi kenan sarkin ya fitinanci da shi sarkin ya kusanta shi ikon Allah haɗari kawai sai ya ga sarki ya je ya muke cikin kansa sarkin ya ce mun gode Allah ba zan aura ma ita ba sai ta ba addini shi kenan sai ya bani ita na yarda ya aure ta ɗan lokaci kaɗan suka kwace ta suka Allah ya masalbin ilimin gaba ɗaya suka kore shi shi ma shi dai mai kissar ike cewa na gan shi a kasuwar Bagadad ya yi baki kirin da balarabe ne amma kamar an kona shi a kasuwar Bagadad na zo na ce subhanallah ni ba kai ne mala ibnu suqa ba ice shi ne ina wannan ilimin naka ice addu'a gausi ce ta same ni daga ya san ita addu'a ga wasu ta ki ina qur'anin ka ita addu'a ga wasu ke karanta min qur'ani ita nayi nayi da shi ya karanta sai dai yace rubama ya wajin ladina kafaru law kanu muslimi kanu muslimi abin da ya haddace a qur'ani kenan dan ta zama mahu da rubama ya wajin ladina da yawa kafirai suka yi tasgurin law kanu ina ma za su zama musulmi duk qur'ani abin da ya haddace kenan kaga ikon Allah duk mai zagin wani ya ce kaga Allah ya kwace Qur'ani sai kaji ayoyin azaba zai faɗa ga sunan irin waɗannan masu cewa su ne ƴan kungiya zagin wani din nan za ka ga mutum ya shiga wannan bala'i da mahaddaci ne gangaje amma sai ga Allah ya kwace Qur'ani ba za ka taɓa jin ya karanta wannan sai dai mushrikina ko ko ina innamal mushrikina kaza kaza shikenan Allah ya kwace duk alheri duk rahamaniya sai ka to ga wannan wali duk Allah ya kwace ma komai na na na Qur'ani sai dai rubama ya wajen ladina kafaru daukanin musulmi. To, shi kuma ɗan asurunu shi kenan, shi ma ilimi dai, ilimi dai, ilimi dai, shi kenan duniya, wannan ya kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan, shi kenan shi ma duniya dai ta zulmiyar da shi gaba ɗaya. Shi dai bai mutu dai cikin kafurcin ba dai, amma dai shi ma duniya dai ta shagarantar da shi. Shi da Abdul Qadir sai da ranar da ya ce, kadari hazi ala raqabati kulli wali da kafa ta wannan tana kan dukkan wali waliyan zamanin kudubai goma sha biyu ne a wannan lokaci sai da duk suka ce labbai sadaka sadiqul masdu an ce aba madiyana yana kasarsa me aske ne ma aske ce kai da ka sa wali yayi magana in ka wuyan ta ice ni ma na ji sai ka wuya ice ni ma na ji sai da gaske to kaga to cikin taba wali yake hankali kanka ga wai ka kai ni ma wali ne don kai wali ne ta alkata su ma ina aji bayan Allah ne amma suka tabu da yawa muna takama cewa ai mu ma yan dari dari ga mutum yan uwansa yan faila yake ka ba ko mutum yan uwan ya kuma za a ga yau mun fi ma taɓa yan uwan mu yan faila a kan wani abu hmm? yanzu mun fi ma taɓa yan uwan mu mun fi cewa za mu buɗe wa alƙalami mai rubutu akan yan uwan mu yan faila yanzu akwai wanda mintire nawa suka taɓa ɗan ɗariku na waje amma ba wani littafi amma ɗan uwansa ɗan faila ɗan ɗarika ɗan waye ya yi makasar littafi a kan wani kowa zai ce in kaga faɗa yana tashiwa tsakanin tsakanin mu ne yan cikin gida to waye ce yan cikin gidan dan sun taɓa ba a taɓa su ba ai uba ma ya fi taka ƴaƴansa irin abu ai maka zai ce uba ma ya fi taka Shehu Tijjani ya ce duk abin nan da Allah ya nace bai muku gaskiya ne amma ko kuna yin ɗarikan kuka dinga taka lamarin Allah kuka dinga taka abin da na hana sai Allah ya jawo kun zage ni ni ni ko duk wanda ya zage ni ya faɗi to ni ni hatara kwarai da gaske mai jin wannan ya in dai yana da tausayin kansa in ko an riga ya riga ya ci fatsar kuma wannan ai shi kenan ma magana wannan wa'azin ma haushi zai ƙara ba shi ya ƙara danna to wannan ya riga an gama da shi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu yace ba za mu kuna kallon lokaci ba to za mu ci tafiya ba lokaci kar yana muka fara
ƙarfe ma muka fara aiya ya mu dinga kallon lokaci to kaji yawwa to ibn asirun din ka- kaji ko wala da ya wa man waqa fi ird wali duk wanda ya amka cikin mutuncin wali walan yu'ajil bi musibatin ba a ga wata musiba ta gaggawa ta kama shi ba fala yukamu lahu bi salamatin kar ku ce ya kubuta ka ai mahukunci da ya kubuta dan har mutum ya taba wani wali yana nan lafiya kalau sai ma ƙara lafiya yake da abu kar ka ce ba a taba shi ba an taba shi yana nan ya tabu wata rana tabuwar za ta fito Hmm? Karka ce bai taɓa ba, halayi kuma laubi salamati min al-intiqami. Karka ce ya kuta daga azabar Allah, halakarwa Allah. A'a ba zai ba. Fakat ta kunu musibatuhu. Kila musibar da za ta same shi a azamu ita ta fi akan kuɗinsa ya ƙare ko ‘ya'yansa su mutu ko gidansa ya kone ko wannan ƙaramar masifa ce. Ƙaramar masifa kila wasu za ta same shi tafi wannan. Bi an yi sabu fi dini kila an taɓa shi a cikin addinin. إلى أن تغشى أتكين الدين منسى قال ابن عطاء الله ابن عطاء الله الإسكندر يشي قد تكون عقوبته كيل عقوبة وانديت أو ولي ذات زمن توقع صوتا في قلبي لا أكيد أقام الزوجيان abin da kai an ba kuɗi ba ka iya faɗa ba shi ba mutum sa riga ta kika shi sai ya faɗa zai ji wani abu to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babban masifa da Allah zai samu ɗan adam da ita zuciyarsa ta kashe idan sa ya kashe ni ba na kunya uban kowa aho to shi kenan manzo Allah dai zalan tasai tasahai tasna ma shi ita in dai ka kai ran da kake ni ba na kunya uban ka to shi kenan aikata abin da kace shi kenan shi ma Allah zai kunya ka inna Allah la yasahai to kaji to kaswatan fi kalbi sai Allah ya kekashe zuciyarsa au jumudan ko kekashewa dai fi aidi cikin idan ba ka taɓa ganin idan ka yi hawaye cikin lamarin Allah ko a faɗi Allah kai ka je ka shiga cikin waliyar za ka ga abu kaɗan yanar kasu yar magana kaɗan yanar kasu yan amma su ka yi sai dai ƙara kirki ba ba wani narkewa ta ido to bala'i ya samu ta zuciya ta ke kashe ido ya ke kashe mudan fi aini au ta'awiqan an da'ati ko ko da na gan shi mutumin tinki ne ne ibada ne kaza kaza ya zai ga duk ya bai ya bai sabida wannan au ko an fi ma'asati ko ko da ba shi tsayin wani sabo amma yin wani sai afka shi sai da kuma yana abuka cikin wani sako wal iyazu billahi cikin ɗayan hudun nan dai za ka ga dai akwai abin da ya same shi to ya fi ma a ce gidansa ya kone ko kaza kaza fa qala ibnu ataullahi ibnu ataullahi ya faɗa kila qa'ifil minani a cikin littafin sa malaikatu minani wasiyatan wa irshadan wasiya ce ga shiryarwa iyaka ka shedinka yuhal aku ya kai dan uwa sufi an tusbiya ka dinga ji ilal waqi'ina zuwa cikin masu abkawa fi hazi ta'ifa cikin wannan waliya din nan masu yin inkari ma kanka dinga ji za ga yan wayo ko ko wani mutum ai yana ta sauraron mamun kira ko ko yana duba littafan su in kai magana ai dan in ga wani abu da suka faɗa ya don farauta za a farauce ka kenan kuma da yawa din masu jin ko masu ayyuka ga suna faɗa irin maganganun nasu kaka ji wa yake kai raddin ma duk wannan irin abu da muka alhamdulillah da aka cika duk shirme ne wa yake ka ji ka ji abin da mutum ya faɗa haka ce za ka yi mai intihari kai yanzu gudu za ka yi yanzu kai yanzu zaki ya taso ka ce so nake in ga ta inda za mu kokawa da shi ai gudu za ka yi kawai saboda zai iya faɗa wata kalma ya ruso da kai daga inda ka hau kila ka hau wani abu da imani wajen saboda tafiyar nan tamu tafiyar zuciya ce tafiya ce ta electric wani mai hikima ya ce yanzu imani ya zama sabis ka imani ne sabis ne to in ka je ya faɗi wata ‘yar kalma kai ko kwanci ai shi kenan an gama da kai tare da ka gudu fa kan mu ce za mu dinga jin maganganun su ko ko kaza kaza to kar ka dinga tufgiya ilal waƙi da kar ka dinga ba da isga'i ka saurara ka sa kunnen ka saurara ilal waƙi na fi hazi da'ifati zuwa cikin waɗannan jama'u wal mustahzi'ina da masu izgili gare su liyan la tasqutu fi ainin Allah dan sai ka fada a idan Allah kamar da kai mai zikiri ko mutum baya zikiri yazo zana da kai sai Allah ya hada shi a goro hum unasu la yashqadihim jalisu Allah ya ce masu zikiri mutane da wanda yake zaune da su ma zai tsaya ko ba zikirin ya kai ana malaiku sai to ai akwai wani yazo kasuwancin sa ne ya kawo shi ko ba shi ba zikiri Allah ya ce kai a hada da shi wayannan mutane da duk wanda ya zauna da su ba zai tsaya ba to haka su kuma min kiran su kuma duk wanda ya zana da su ko ba min kirma ne shi ma ya tsaya ta irin a uzu billahi idan ka kaka gudu so ka ce abokan ka ne so ka a a gudu ko ka masu yin izgili gare su liyan la ta sukudu fi aini sai ka faɗa idan Allah wa tastaujibul maqata ka cancanci wato azaban Allah min Allah fa inna haula ya qauma wayannan waliyai jalasu ma Allah su zauna tare da Allah ala haqiqatu sidqi abu ta haqiqar gaskiya gaskiya wal ikilasi da tsarkakewa wa ikilasi wal ikilasi da tsarkakewa ma'arifan Allah wa ikilasi da tsarkakewa da alwafa'i cikawa wa muraqabatul anfasi da tsinkayen Allah cikin numfashin su ma Allah tare da Allah qasallamu qiyadahum sun mika jagorancin su ilaihi zuwa ga Allah wa alqaw anfusahum sun jefa kansu salama wato masu miƙa wuya bai ne dai gaban Allah wa tarakul intisara sun ba karewa kansu masu ba ruwansu da karewa kansu rashi sai sun karewa kan nasu su sun ba karewa kansu ya an fusin ga kawunan su haya an dan kunya min rububiyyatihi daga ubangidantaka Allah lahun gare su to su kare kansu wajen wa wajen Allah waye ne ina za su kare kansu duk sun ba wannan rububiyyat Allah waqtafu sun isu duka yuniyati da ganin tsayawa Allah cikin komai su Allah suke in mun kirin ne ta san sai to ga jalala nan kuma shi ne da yau kuma haka aka bullo kaji wata riga da yau kuma jalala ta sai ga su yanzu gudu za su sai ya markaɗe su gudu za su ba abu in kuma mai yabo ne zai ce Allah jamala kuma yau kuma yau ka ji ta inda rigar da ya biyo dai su dai duk ba ruwansu dai dai ga inda shi kenan yanzu sai kai su kamala subhanahu wa ta'ala waqta putin isa bi qayyumiyati bi sarayani qayyumiyatika fi kulli shay'in da tsayawa ko duka a cikin komai qayyumiyarsa suke gani fa qama lahum bi awfa shi kuma sai ya tsaya musu da mafi cika ma ya komo na biya nan sai Allah ya tsaya musu da abin da koda sun ce za su kare kansu ba su iya yanda kuma shi Allah ya kare musu wa kana huwa al-muharib sai Allah ya zama shine mai yaki an hungabarin su liman haraba yanzu shine zai kare shine bodyguard din su duk wanda yazo ya yake su da Allah ya zama shine mai yaki gare ka da ka zama kai kake kare ranka wanne ka zaba kai ka ran shi yanzu Allah shine zai kare amma Allah ya ga da ragowanka da abu shi da ne ce to je ka karfin ka ka fata ma in ka iya to in ba ka ba ai kasa kasa da kai sai to kaga da ka taho ma sai din kare ma yanda yake dan haka manzo Allah zai kare kansa sai dai yana karewa Allah tabaraka shi kuma Allah ya dinga karewa su haka za a ga wal galibu Allah shine mai rinjaye liman galaba ga wanda ya rinjaye waliye ga wanda ya rinjaye waliye wala qadib tuli Allah subhanahu hazi dai haka Allah ya jarrabu wannan jama'a kaga sai shi Allah ya jarrabu wannan jama'a bil khalqi da halitta khususan ahli ilmi zahiri bari ɗan ilimin zahiri Allah ya jarrabu waliye da ilimin zahiri kuma dole ai hakuri su ma waliyan suna su waliyan suna tausayin ilimin zahiri suna ga sai to da yake dai kuna kare ilimin zahiri Allah ya saka muku da alheri sai su dai dai amma dai abu shi kan ilimin zahiri kullun gani yake nan inda yake nan shine karshe kaga wani ma yana ta ya dace shi Ibrahim ya fita daga sauran darwishai ya shiga wajen ya shiga da fita daga sauran majazubai ya shiga sauran malamai shehu na malamai Allah ya saka muku da alheri to amma yanzu ai wanda ya san abin da ake faɗa ai ya san shi hukumar cewa ya ko to da bai zo da wannan ilimin ba ma ya zo da abin da shi ne muradi da shi ne amma sai ya rahamshe da kowa da kowa ya rahamshe da malamai ya zo da wannan idan bai zo da wannan ilimin ba kuma su kuma ya halaka amma yanzu da mutum biyu za su zo ma tarbiyya da malami da jahili jahilin nan sai ya gama sanin Allah da gudu ya ƙare wannan malamin ko inda aka sa hanya waje sani sanan za ka ga ikon Allah mai ilimi da mara ilimi zo tarbiyya yanzu yanzu za ka ga mara ilimin nan nan da nan Allah ka buɗa ba wai kin ilimi ba ne ana son ilimi da amma ba shi ne muradi wasila ne tsani ne wannan faƙalla kaɗan ne an tajida minhum ka samu daga malaman zahiri man sharaha Allah sadarahu wanda Allah ya yalwata kirjin sa lit tasdiq gazgatawa bi waliyin da wali muayyan wani wali wani kowa ka kama yace ba me kaza kaza kaza bane to an ajiye wannan to wani ba me ka sai ya faɗi dai shi dai ba wali a wali ya yadda dai akwai su amma babu su a ido babu su bal yaqulu laka bal zai zai ce ma na'am i haka ne na alama annal auliya mun san cewa waliyai mawjudu na samammu ne walakin aina hutu ina suke waye wali ka isa ma ka ce mawa wani wali ne ce wani kaza kaza ina suke fala tazkuru lahu ahadan ba za ka faɗi mutum ɗaya daga cikin illa wa aka zai dafa uku suke sai ya dinga ije ke bantar da Allah ya masa jahili kaza kaza din shi yanzu wannan shi ne zai zama wali kususiyar tallahi ke bantar da Allah ya cikinsa. talikan lisani ya saki harshensa bil itijaji da kawo hujjoji ma ariyan hujjojin da suke tsiraitattu min wujudu nuru tasdiki ba hasken tasdiki ba hasken gaurata shi ya kaji ka san wannan dai kawai wasa yake da bakake kawai amma Allah bai sa ma ba wani haske kwata kwata fa hazar ka ji tsoron min man haza wasu wanda wannan sufar sa yake kaji dai na gaya ma ka ji tsoron wanda sufar sa haka take wa firra minka gudu daga wajensa firaraka min al-asadi gudun da zaka yi wa zaki in ka an ce zaki ya taku to irin gudun da zaka yi to ka gudawa mai wannan ja'alana Allah Allah ya sanya mu iyaka da kai min al-musaddiqina muna daga cikin masu gaggatawa bi awliyaihi da wadiyansa bi manji da falalan Allah wa karami da karancinsa innahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne abu sa komai wa zakara sahibur rimahi ma abocin littafin rimahu shehu mushehu umarul futi al-mashhuru lahu wanda aka yi shuhura gare shi bit tabahud da cewa teku ne shi cikin ilimi fi ilimin shari'a cikin ilimin shari'a wal haqiqa da haqiqa wata burizi da fice fihi ma a cikin su akan mata burizin wato yayi fice a cikin su ya tsere mafi cikar tserewa ma na su ga abin da Sheikh Umar Rufuti yace wa min qaba'ihil inkari yana daga munin musu alal auliya ga waliya yana daga munin inkari ga waliya annal munkirina masu inkari muku sako na asarar yahudu za ga suna bin hanyar yahudawa irin abin da yahudawa suke faɗa shi za ga suna faɗa wal mushrikina da hanyar kafirai na larabawa masu bautar gunki wal munafiqina da munafikai fala shakka ba ko kwanto anna allah ta'ala ubangiji ya aqibahum zai musu uquba ne bi muslima aqabahum bihi irin abin da ya wa'ancan uquba littisafin dan su fanto su bi sifatin da sufofin su wa min ha yana daga cikin sufofin isa ruhun suhubat alfasakat za ka gama cikin waje sun fi so a yi abota da fasikai alfajarati fajirai min al'usati ɗan sabo almukalizi na masu saɓawa almu'alizi na masu shishigi akan abu wani ba ka saudi suna faɗa don wani ya bi tim kaza ba ko ya bi yan bal kaza ko shine a tim kaza ba mun ce wai yayi za sabo ba amma ka saudi ana zagin wannan ba amma da an ce gashi yana bin wali wani zaka ji an hana su karatu an hana su zuwa neman kuɗi an hana su amma bai ce wayancan da za su yi na a filin kwallo ba sallah ba zuwa neman kuɗin ba zuwa karatu amma bai ce an hana su ya ce an hana su ba amma dai wajen bawan Allah wanda su yi zikiri su yi karatu su yi sallah su yi wani wali za ka je wajen su ya ce maka kai sallah ka taɓa ganin wannan wa za ka zo ka zauna da shi ya nuna maka kai karatu wa za ka zo ka zauna da shi ya nuna maka kai zikiri ba za ka zo kullum ma faɗa zai dinga yi da kai kakkai shirme kakkai kaza kakkai kaza yana abu kuma shi yana yana amma dai in masu makiyan Allah yan hasala su za ka yi ce wa'annan ne suke bata muta ai duka shi muna ji duk muna jin wannan amma ba wanda za ka taɓa ji ya ce ko ciyawa ne ya bata muta ne ko ko ko ko ko waje ko waje kaza za ka ga sun fi son abu wa'annan wani na yana daga halin munkirai annahum yaquluna su munkirai suna cewa innal ladzi alaihi almuluku abinda sarakuna suke kai wa zalamatu da azzalimai wa awanuhum da mataimakan su huwa dini shine addinin qayyim madaidaici wa siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya wa ma alaihi ulama wal akhirata abinda malaman lahira suke kai wal kiramu wato masu girma albarratu kubutattu allazina yad'una rabbahum masu kiran ubangijinsu bil gadati da safe wala shi da yamma ya jiduna wajen zatin Allah suke nema huwa tariqul muwajj shine hanya makarkaciya a sakimu wato wadda ba ta daidai ba su ku abin da suke kai da gaunoni da waye duk su masu zagin waliya din su ga sun tattare gaban gaunoni duk su ne wajen gaunoni nan sunna take nan waye take amma wajen bayin Allah wanda sai dai su noman su ko su kiwon su ko su nemi halattun su ko nan fata take ga gani duk haka za ka gani ai ka gani yana daga maganar waliyan suka faɗa sai ka ga abin a sarri yasqumuna suna rayawa annama alai ahlul awaidi abinda yan al'adu suke kai a mata al'ada fa mummuna wal bidai abinda yan bidiyoyi alqabi hatu mummuna suke kai allati tawarasaha man kana tudalalatil qadimi wanda suka gada ta a gare su wanda suke kan safarki a tacce dawwamamme huwa allazi alaihi rasulullah wa wannan shine manzon Allah yake kai wa hizbu samimu da wato mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ansa wanda suka ba annabi akan abin da yake wannan ha yana daga cikin ta'addaul ubal cutar da ba ta da magani wannan ita ce cutar da ba ta da magani allazi sadda yahudu an ittiba'i sayyidil wujudi wanda wannan cuta ita ta hana yahuda su manzon Allah wanda sun fi sanin annabi menene shi da kawfi su kudur ya tanka shugabancin su ha yanzu in suka bi su su suwaye kenan hubbur ya saka ashaddu aiba san girma shine mafi aiba huwa alhasad shine hasada wannan ko ya san mutumin wali gwara wa'ancan ma su ba sani ba kuma an kila gwara wani minkirin ma bai san ma walin bane kila kuma an ce ma kafiri ne kawai ya tafi a haka shi ko wannan ya san walin ne ya san dan uwansa ne ya san matsayin na yanzu ne yadda da shi na faɗi girman sa to ni kuma fa ni ne zan samu shi kuma ya ɓato wannan kam wannan cutar da ba su da magani an ce duk gaba ana ƙaurar ta tsare sai gaba wanda ya je ka dan hasada dama ba ki ne don kana da laifi in as ya zo wani waje shi zai faɗi falalar kama ya ce me kaza ne me tsarki ne kaza ne to amma kuma shi kenan sun kyale shi da kaga yanzu wannan to ka ba shi hujja ka kawai kai ta aikin ka kai ta aikin ka kala ta'ala Allah ya ce am yahsuduna nas ko suna yi wa mutane hasada ne alama a tahumullah min fadlihi abu ta abin da Allah ya ba mutanen daga falalarsa ko su ne manzon Allah da sahabbansa hasada wa qala ta'ala Allah ya ce alam tara illa allazina utu nasiyan min ilmi ba ga wanda aka ba su rabo daga ilimi ba dinin da bil jinsi wal aguci da hayi zuwa aya ta'ammal ka kushe udran ya ce ka kula kalam hazal qutbul futi ka kula da magana wannan qutbi futi din nan sai umar futi din nan ka kula da wannan magana ta aljalili mikidari mai girman daraja tarahu za ka gan shi ka shafa hawalin minkiri ne ya yaye lamarin minkiri duk abin nan da ya faɗa za ka ga minkiri suna yawo ba za su fita daga nan ba wannan fuji din nan ya yaye lamarin su najjana Allahu min ballahu Allah ya tsira da mu daga bala'in su amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika wa ta'ala salamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin